بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha hudu ga watan rabi'in al'awwal ijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in da shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ka'idar shi'a al-isne a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ash-shathari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan gwa basu manta ba malam yana kan yi mana bayani dangane da abin da ya shafi yanda 'yan shi'a suke fassara alkur'ani littafin Allah da san ransu kuma suke kirkiran karerayi suke danganta ma manyan malamai da suka gabata malaman da suke runtansu su suka yi ƙaryen cewa wai a immansu ne to malam yana kan tattauna mana wannan shi yasa a duk lokacin da ya magana ɗaya sai ce ƙarya ne suka yi ma wa bakir ko abu abdullah ko wane domin kai da kake karatu a yanzu karka ji cewa waɗancan malaman ne suka faɗi waɗancan maganganun shiya suna da irin wannan ƙarya su ƙirƙiri magana sai su danganta ma wani shahararre ko wani fitacce domin su cimma manufansu na son zuciya Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce wai fassirun al'ayyama wa shuhur ɗan shi'a suna fassara kwanuka da watanni bil a'imma da cewa a'immansu ake nufi iftarau sun ƙirƙiri ƙarya an albakar alaihi salam fi ƙaulihi suka ce wa al'imam albakar ya fassara faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa inna iddata shuhuri inda lahis na ashara shaharan fi kitabillah al'aya ƙala fashuhur isna ashar watanni guda goma sha biyu ne mala ya ce wa huwa amirul mu'minina adadul a'imma ba'adahu mun gano wannan da kyau ku suna cewa waɗannan shahur ɗin guda goma sha biyu to ali ne da sauran adadin imamansu guda goma sha biyu allah yake nufi da su sai ta'abirinsu da cewa watanni yanzu yana ganin koda jahili da ƙiƙi ai ya san maganan da ake yi ana magana ne akan innaman nasi'u ziyadatun fil kufur yudhallu bihi alladhina kafaru يحلونه آما ويحرمونه آما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم سوء كافري الدين يكوي أربعة حرم wasu watanni guda hudu da Allah maɗaukin sarki ya hana yaƙi a cikinsu to idan suna son su yaƙi kuma gashi yanzu wata suke cike mai alfarma to sai sirranci wannan watan sai ce to yanzu wannan ba watan almuharram ba ne ko ba watan rajab ba ne ko ba watan zulƙida ko zulhijja ba ne to za su yaƙi a ciki sai su je can gaba sai su ɗauki wani watan da allah ya halattar da yin yaƙi a ciki sai su haramta shi saboda a baya sirrance shi to sai allah maɗaukin sarki ce wannan jinkirta wata sirrance shi to ƙari ne akan kafircinsu na baya an gani to wannan rance-rancen da suke na watanni al'adan kafirai sai zama sun rikita watannin musulunci gaba ɗaya an kasa gane yadda suke to shine annabi yake cewa to ai watanni kadista dara sun komo cib yanzu kamar yadda Allah ya yi su to sai Allah ya saukar da inna iddata shuhuri inda Allah na ashara sharan في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم Allah ya tabbatar da yanda watan yake cewa duk bannan da waɗannan kafirai suka yi na rance-rance da suka yi to sun ranto banza ba abin da suka yi illa ɓata makansu lokaci jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ko to bayan da suke wannan taɓargazan to shi ne Allah maɗaukin sarki ya gyara ɓannansu sai ya saukar da wannan ayan da ya tabbatar da yadda abin yake to wai 'yan shiya sai suka komo don ɓata ma'anan alkur'ani sai suka ce ga abin da ke faruwa shi sa idan baka san addini ba in baka da ilimin sanin alkur'ani da sunna waɗannan mutane za sa ka cikin hayaniya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu minha arba'atun hurum a cikin watannin masu alfarma aka ce akwai watanni guda hudu masu alfarma cikinsu arba'atun minhum bismin wahid ali amirul mu'minin ko abi ali ko ali bin hassan abin hussein sai ali bin musa sai ali bin muhammad arba'atun hurum suka ce minhum bismin wahid wai suna ɗaya suke da shi akwai mai ali amirul muminina sai abi ali bin hussein sai ali bin musa sai ali bin muhammad saboda idan aka ce arba'atun hurum aka shiru wani zai ce khulafa'ur rashiduna kenan kun gane to sun je farauta kenan an basu da kuturun bawa to dole ne a yi ciwa-ciwa a tabbatar da don ga abin da kun gane wani da kyau ko sai suka bata ya suka tambaye su da Allah madaukakin sarki ya ce akwai arba'atun hurum to ya za su da wannan an gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanu to sai suka ce a'a ai za ka gane an kawo abin ne da sunaye da sunan mutum ɗaya to tambaya anan tambaya anan a zamanin annaba haka ya fassara ko gozan ransu ne kaji inda aqidan mu ke wargaza aqidan yan bid'a kenan duk abin da ka kawo sai mu ce zo mana da fassaran annabi da sahabbai akan ayan zo mana da fassaran annabi da sahabbai akan hadisin in babu to ƙarya kake gana su fassaran ko kuwa antum a'lamu amilla da ko da Allah wane ba sani Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu wannan magana ya zo a cikin littafin manaqib al-abi talib a juz'in farko shafi na 230 a faslun fil ayatul munazzala fihim alaihim salam wai ayoyin da suka sauko akan a'imma Allah madaukin sarki ya kara masu yarda waftaru ala abil hasan al-askari rahimahullah annahu qala haka sai kirkiri ƙarya wai abul hasan al-askari shi ya faɗa wa hashahu Allah ya kiyaye wannan malamin ya wannan ƙaryan suka ce fasabtu asabar ismu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai ranar da aka keɓance mai yahudawa ko sunan annabi ne wal ahad shi kuma ran lahadi kinayatun an amirul muminin alaihi salam wai kinaya ne na sayyidi ali wal isnain ran litini kuma alhassan wal husain Hassan da Hussein ne litini wasulasa ranar talata kuwa Ali bin Hussein Muhammad bin Ali wa Ja'far bin Muhammad wal arbi'a ran laraba Musa bin Ja'far wa Ali bin Musa wa Muhammad bin Ali wa ana shiwa Abul Hassan al-Askari wal khamis ابن الحسن بن علي والجمعة ابن ابني su kuma waɗannan jikokina ne shi mai faɗin maganan har zuwa kanwa kan mahadiyyar muntazar kenan ina fatan kun gano wannan da kyau irin wannan ɓanna da irin wannan taɓargaza da ta'addanci shi suke ma alkur'ani littafin Allah Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan bayani ya zo a cikin littafin khisal jiz'i shafi na 396 a lamban hadisinsa na 202 babu saba'a a cikin bihar al'anwar a mujalladi na 24 shafi na 239 a hadisinsa na farko babu ta'awilil ayyami wa shuhur bil a'imma fassara watanni da kwanuka da imamansu a wannan babi ya kawo wannan duk wanda yake da nasibi koya yake na karatun addini in ya ji wannan ya san taɓar gaza ta gama tabbata allah maɗaukin sarki ya kiyaye alfadiha kasan bayan mala ya kawo maganganunsu na shiriri ta sai kuma ya zo da abin da zai bayyana abin kunyansa karara an gano wannan da kyau ce kuma ji kaza shi makareci ko bayan da zai yi ƙarya ƙaryen ta zauna ne ana tafi sai an gano ta duk yanda ya kokarin ɓoye ta Allah malam duk yanda ya kokarin ɓoye ta matsalan in aka bar ƙarya ana da hanyar da za a yi maganin ƙarya ba a yi ba ko to za ta yi illan da sanda aka zo gyara kuma za a sha wahalan gyara an fahimci wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya taimake mu mahala ya ce asdaro riwayatin ta zummu ba'adal ayyam asdaro riwayat su yan shiya sun kawo ruwayoyi ta zummu ba'adal ayyam wanda waɗannan riwayoyin nasu ke suka ga wasu kwanuka kuma sun ce kwanukan nan imamansu ne kuma sun kawo ruwayoyi wanda suke zargi da suka da batanci akan waɗannan ruwayoyin to yaya kwanuka kun gano wannan suna sukan kwanukan kuma sun ce kwanukan imamansu ne to yanzu na sukan imamansu kenan yawwa yanzu kun gane tubka da warwara da taɓargaza da shiriri ta ku? hmm? منها ما افتروه عن ابي عبد الله عليه السلام قال daga ciki akwai ƙaryen da suka ƙirƙira wai baban abdullahi ne alaihi salam ya faɗi fisabtu lana wal ahadu li shi'atina ko gano nan da kyau ku ya ce asabtu lana asabtu asabar namu ne wal ahad lahadi li shi'atina wal isnaini litini kuma li a'da'ina na makiyanmu ne wa thulatha'u li bani umayya talata na banu umayya ne wal arbi'a laraba yawmu shurbi dawa ranan shan magani ne mu gano nan da kyau to yanzu mu koma ai ba za mu wuce wannan wajen ba sai an yi bayani yawwa asabtu lana lila imma kenan kaga da ma asabar sun ce manzon Allah ne manzon Allah nasu ne kenan a bisa ƙaryansu al'ad litini kuma nawa shi'atuna lahadi nawa na 'yan shi'ansu sai suka ce litini na maƙiyansu to suwaye litini alhassan da husaini shi yasa suka biza suka kashe su magana ta fito ku gano wannan da kyau ku magana ta fito mun gano wannan da kyau ku dama su suka kashe su ku zo mu ji wasulafa talata kuma libani umayya to suwaye talata su talata su ne Ali ɗan Hussein da Muhammad ɗan Ali da Jafar ɗan Muhammad waɗannan duk mabiya banu umayya ne ɗan shi'a ya san suwa banu umayya suwa manyan maƙiyansu su ma'awuya su yazidu su abu sufiyan kun gano wannan da kyau ku sai suka ce wal arbi'a talata kuwa yawmu shirbid dawa ranar shan magani ne laraba laraba sorry ranar shan to suwa ne ne al'arbi'a musa bunu ja'far wa ali bunu musa wa muhammad bunu ali wa ana shiwa bakir a abul hassan al'askari to wannan bayani 'yan shi'a sun manta sun kwaba shi a cikin littafin shi mai suna wasa'il shi'a a mujalladi na biyar shafi na arba'in da uku a hadisinsu na sha takwas babu wujubi ta'azim yawmil juma'a a babin da ke bayani dole a girmama ranar juma'a wata barruki bihi da kuma neman albarka ranar juma'a wata hazihi idan na daukan juma'a matsayin idi washtinabi jami'il muharramati fihi da nisantan duk wani abin da yake haram ne a ranar juma'a a wannan babin a wannan babin suka wannan hadisin nasu daga imamunsu kaga kenan su da kansu sun ce imamansu ne da kansu kuma sun koma sun me sun soke su waftarau ala musa bunu jafar annahu qala sai kirkiri ƙarya suka danganta ma musa dan jafar cewa ma min yomin a'azama shu'uman babu yinin da yafi kowane yini shu'umi min yomin lisnain kamar ranar litini to su waye litini din alhassan da husaini shi yasa suka kashe su iza yan shi'a da kansu suka kashe su ba wanda ya kashe su wallahi su ne gaya suna zagin su ran da aka haifi annabi kuma Allah shi kyauta wannan bayani ya zo a cikin alhisal jizi na biyu shafi na 385 a lamba hadisinsu na 67 babu saba'a eh yace safinatul bihar ka duba safinatul bihar anwar jizin farko shafi na 519 babu thana'i ba'dan nun babu tha'i ba'dan nun li abbas al-qummi na al-abbas al-qummi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara a nan sakamakon ƙurewar lokaci sai mun zo katu na gaba za mu tashi inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum